أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قطب الأقداري فريد دهري على الإدلاكي هاتم الأتميني أبو إسحاق علاج إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومرضي وقائدي وفهري وملاذي وأبيبي إلى الله شيخ إبراهيم مصدق أسأل الله بأن يجعلنا من أهل السداد يا همة الشيء اجري لنا بهذا المحضر والتائه بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعنا ونظرنا في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت احتياج إليه a yau muna zama na tamanin daidai a cikin jawahirul ma'ani muna magana akan maziya da fadala da mufudilu mun kai mun yi magana akan sayidina sulaimanu alaihi salatu wassalamu asif bin barhaya ya ce masa ana a cika bi qabla an yurtar da ilaika darfuka kuma hakan ya yiwu wannan maziya ne ismin da ya amfani da shi bai samu a hannun kowa ba sai a hannun annabi Sulaiman to amma kuma ga shi ya yi aiki da annabi Sulaiman bai yi aikin ba kuma aikin yana jikin annabi Sulaiman ne ya fito a jikin sa ya bayyana saboda ga sharfa kullun duniya sai an kira shi saboda wannan aikin wanda ƙarshe annabi Sulaiman yake faɗa masa yake cewa na san Ubangiji ya yi haka ne ya jarabce ni a ashkuru am akfur. To da yawa akwai abin da zai fito maziya ga mutumin da yake ka ya yi abin amma kai ba za ka iya yi ba. Kuma abin a jikinka ne, amma kuma ba kai aka ba wa abin dama ya yi amfani a wajenka ba. To shi ne shehu shehu tijjani radiyallahu ta'ala a cikin wa'annan bambancin tun daga kan abinda Allah yake faɗawa sai na rasulullahi wa ma kunta tudari malkitab wala bi iman ko wa ma adari ma yaf'alu bi wala bikum duk wa'annan ayoyin da suka faɗa da aka faɗa cikin alkur'ani to ba ba manzon Allah bai san abin ba ne a'a ana son yiwuwan zuhurinsa a jikin wani ne amma abin na jikin shi duk ya sani wannan shine dalilin da ake son mutum ya gane kar ka ga mas'ala ta zo kamar haka ka yi zaton cewa annabin ya jahilci haka wa ma kunta tadari mal kitabu wal iman to kunta tadari mal kitabu wal iman kar mutum yayi zaton cewa annabi Muhammad sun tuni ba ba wani abin da ya sani a'a wato bayyanan abin ne yake zuwa masa wa kullu shay'in indahu bi miqdari yanzu a ci gaban duniya akwai abin da suka ce a 2030 akwai abin da aka yi tsarinsa ba za a sake shi a duniya ba sai wannan lokacin akwai abin da aka yi tsarinsa a duniyance yana nan a duniya ana sane wanda ya yi watakila makafin a bayyana abin ko shi ya yi abin bai isa ya bayyana wa duniya ba sai 225 za a sake shi to idan lokacin ya yiwu gashi an yi shi mutane da yawa sun gan shi amma ba a sanar da shi a gwamnatance ba wato ma'ana duniya ba ta yi a sake shi a gwamnatance ba a duniyan ma akwai wannan abin to lokacin da abin ya bayyana watakila in ya je wani kasan sai a bashi labarin abin kuma shi ya yi a faɗa masa irin wannan to irin wayannan suna faruwa to balle na sayyidina rasulullahi mutum ai akwai kana da ɗa a jikinka ko kana da ‘ya a jikinka ko kana da ‘ya'ya a jikinka amma kafin bayyana su ba samaku suna nan kuma a jikinka ne kuma naka ne to irin wannan wa ma nunazzilu illa bi qadari ma'lumin ranan da ake son abin ya bayyana sai ya bayyana ce ya ya ce zakar an au'unsa duniya ta kai wajen bayyana-bayyananta da idan mata tana da ciki ba a sanin me za a haifa Allahu a'lamu bi zalika sai ilimi ya kai idan aka kai ta aka shafa wani abu a cikin ta aka dauki hoton cikin zai nuna maka namiji ne ko mace ka mata tana gani amma kai uban in ba a je da kai ba a ga maka ba ka san menene ba amma ita kuma ta sani wanda ya kalla yayi aikin shi ma ya sani kaga da da bai zo ba abin baya nan ne a yana nan wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lumin ne saboda saboda haka dukkan ilimai yana tafiya akwai min babil asrar wanda duk wa'annan asrarin kuma sararin manzo Allah ne sai a ce wa'annan sun fi annabi fahimta duk ilimin na annabi Muhammadu ne domin akwai asrarun da in aka rubuta a tajin hannun mace ta lashi in tana da ciki ko minti biyu ba ta ga abin da ta tashi da ta tsari dole ta ne lashewa kawai da ta yi haka kuma sunaye ne na Allah wannan idan malamanmu suna da wannan su turawa idan su sai su kara buɗa shi buɗawa za a yi kawai sai a fito da shi a cikin wani abu sai ya nuna shin babu ne tun farko yanzu aka kirkire shi a yana nan lokacinsa ne bai yi ba lokacin da in yayi kuma zai bayyana to haka ake son a gane karatuttukan sai a ba da kowane muhalli a ba shi haƙƙinsa a ba wa masu daraja haƙƙinsu kar a ba su na kusa ne cikin cikakken kamala na tamami na ilimi to shauja ne ke cewa wal jawabu na hadal ashkali zai yi magana akan wannan iskari anna maqama sayyidina Sulaiman alayhi salatu wassalam matsayin annabi Sulaimanu fi shufufi rutubatihi wajen daukakan darajarsa wa uluwi darajatihi da daukakan sa la ya tabil misla halal maziyati ai ya koma baya yana daukan wancan ce ai kuma ya ci ni bi arshiha eh ya ɗauko ya kawo kuma to me nuna yaransa ne kamata ya yi yaransa ne kamata ya yi wannan shi ne ɗaukakan darajar su kenan a ce ba ma shi ba makusantansa ne za su yi kaza ma to wannan shi ne cika a kowane irin lamari balle cika irin na nubuwa wala ta ta wuta dalli ilaiha li'anna maqamin nubuwa domin makami na annabta laisa lahu illa talaka ma huwa fi hadaratul ilahiyya shi abin da ya rage masa ya dinga kallon hadaratul ilahiyya a wannan lokacin shi abin da kenan kawai abin ya zubo masa shi kuma ya watsa ya raba ya zubo masa shi kuma ya watsa ya raba min jami'i tajalliyati daga kowane irin tajalli zatiyatin aw sifatiyatin aw asma'iyatin aw fi'liyatin ko zatiya sifa sunaye ko kuma aiki talaqiya alama huwa alai shi kuma ya dinga karban sa yadda yake ya zo wajen sa yadda yake saboda shine ainul lahi a lokacin shi abin da zai shagala karba kenan daga rabbul izzati in ya karba shi kuma sai ya watsa kowa ala qadari imanihi eh ko ka ce qadari maqami ko ka ce qadari imanihi la ya tsoro ibali an yi gayyar tajalliya babu wani abin da zai fada cikin tunaninsa wajen jirkitan tajalli min tajalliya ce daga wani tajalli au yi gayyar ko ya juya ba zai yi ba la ajali garbi saboda bukatarsa ga tajallin ya zo masa tajalli ne zai zo maka in ya zo amma wannan kuna magana ne ta farin ciki wannan kuna magana ne ta zafi-zafi wannan kuna magana ne da zafi wannan kuna magana ne to ba za ka ɗauko na zafin wannan ka yaɓa wannan ba zai ba yadda kuke yin magana kuke fara'an nan ga tajallin yana zuwa haka za a yi sai kuma yadda za a yi mutawassi ɗin nan hakan za a ci gaba kowanne za a bashi makaminsa yadda ake yadda ake gashi shi kuma yana ji kamar yana cikin wuta a ƙone amma kuma ba zai canza ba ya karɓi tajallin ubangiji yadda yake kuma ya ajiye shi a gurin da yake waridan min alwaridatil barizati daga cikin waridi daga cikin wurudu wanda suke bayyana min hazartal haqqi daga hadaran ubangiji bal adabuhu fi maqamihi ladadinsa a saukan wannan subutahu li jami'i tajalliyati ya tabbata cikin dukkan waɗansu tajalliya ce min zatiya sifatiya asma'iya fi'iliya da jami'i tajalliya ce ɗaji ƙatu gardihi ta dace da manufansa au halifatu ko ta saba da manufansa waliza saboda haka lam yakun min annabi khurujun an da'iratul asbab al-hikmiyya babu dalili lam yakun ba zai yiwu ba daga wani annabi ya fita daga da'irin wannan sababi na hukuncin ubangiji na hikima mailan ila har al'adati ya karkata zuwa ga wani abu kuma na keta al'ada ba zai yi ba ga abin da ke gabansa ga abin da ake nufi da shi ya fita kuma ya koma wani guri aikin yaransa ba zai yi hakan ba liƙoti kamalihi saboda ƙarfin kamalarsa wa kamal adadi da kamalar ladabinsa wasu giraƙin da kuma nutso da ya fi ilimi billahi ta'ala cikin ilimin sanin Allah wa fana'i iradati da karewan iradarsa fi iradatin lahi cikin abin da Allah yake so abin da Allah yake so shi yake so hatta la turidu illa ma arada har ya kasance babu abin da yake nufi sai abin da Allah yake so wa hadhal wasfu lahum wannan siffa ne nasu wasfin zati siffa na zati istaqarra alaihi maqamun anan ne aka tsaye da su aikin da ake neman su da shi kenan fala yazhajihum an hadha al-maqarri ba abin da ya gusar da su daga wannan matabbata na tajalli min tajalliyatin daga tajalloli wa yana azuma ko da yayi girma daga shi Ibrahim yana cewa hayati ya tsalqul wajhi a zamani ya tsalqul wajhi gairu mukaddarin aruhu wa abdu da'iman lan ukamada ai kamada in bacin rai ya zo maka daura fuska kake in shine kamadu ai eh to hayatiya dalqul waje sakin fuska ne yana cikin jalala amma fuskar sa sake ba za ka gane ba ba za ka gane ba sai ku yi ta mu'amala ya kai kai baka ganin shi to yalwan kirji ne in Allah ya zuba mutum za ka ga kafin ka ga abubuwansa sun cakuɗe yana da wahala ba wai cakuɗewa ba sa zuwa bane ba suna zuwa amma haɗewa ke daga abin ya zo sai mai da shi wajen mai abin eh daga abin ya zo sai mai da shi wajen mai abin to wannan an samu nasara kenan to idan ka gansu a hargitse to Allah aka taba ko manzo Allah in aka taba Allah ko aka taba manzo Allah to nan fa an zo babin da za a shiga badar kira baya yiwa a wannan gurin a lokacin kuma gaba ke daya tajallin ne gaba da take sauka ta koma me in za a ce a rusa duniya ne za su ce a rusa saboda an taba wanda ba a taba ba to a nan ne za ka gansu za ka ji ba sauki babu saurarawa babu komi za a saukar mutum a lokacin to yana ana cikin irin wannan kiɗan amma ba haka ba duk sai ka ji ana ta nema mutane a zauna lafiya a zauna lafiya ne lianan fi hadal midan domin su a wannan fili qa'imuna lillahi billahi suna tsaye ne lillahi billahi ga Allah cikin Allah rakiluna fi hadal majal amma sun hau wannan majala mustagriquna fi nazar ila Allah suna kallon abinda Ubangiji yake nufi da su. Faƙawahumullahu bi kuwatin sai Allah ya karfafa su da karfi wa asbatahum bi izbatihi ya tabbatar da su da tabbata wa tahamalu a'ba'a hadratul ilahiyya suka dauki mayakin nan na hadaran ilahiyya ala gati sikariha tare da nauyinta wasu ubacin da wahala mubayyanatuha na daban-daban ta li a zaralin nufusi saboda yadda rai take da manufa daban-daban a kai. Walan yi balu bima huwa dunaha ba su damu da wani abin da ba wannan ba ne. Wahalar an biya haza wannan shine halin annabawa kama zakarna kamar yadda muka ambata min ba'dihim daga bayansu anil maili ila harkil awa'idi su koma su duba wani abu na karama bayan ga irin matsayin da suke ga irin abin da suke cafka na hadaratul ilahiyya waiwaye ne fadalan an fi'liha su kallama su karkata zuwa gare shi zai zama kuskure balle su aikata shi malan yi wa dihim ila harkil awaidi daruriyatun in kaga wani abu ya kai su zuwa ga harkil adati to darura ne isbatar risalati wajen tabbatar da annabta don kaga sun fi ya ardi khuzihi ƙasa kama shi in aka duba ya ga kan mene ya ce saboda sun ƙi annabta ne eh Allahumma ahlikhum Allah ka halakar da su saboda me saboda sun ƙi rabbi la tazar al ardi min al kafirin diyara saboda me wannan dukkan su suna zuwa ne in aka gansu sun zo akan menene sai ga risalan Allah ne suke son su karyata to akan wannan kuma ba su da wani amfani a takas kawai eh amma in ba haka ba ba za musu ba shi yasa wanda suka jefi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce dutse Allah ya turo mala'ikun da suke lura da dutsen suka suka ce ya rabbi ka hore mu mu halakar da su sai ubangiji ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamuna Allah ka gafarta wa mutane na li'annahum la ya'lamuna ka gani gashi ba wanda suka taba ma annabin haka amma a lokacin sai ya haɗi yace Allah igfir li qaumi fa innahum la ya'lamuna basu basu fahimce ni bane eh in an sun fahimce ni ba za su yi ba Allah to da yayi addu'an kowa ga mutanen gurin gabaki ɗaya duk ba wanda bai zama musulmi ba da iyayensu sun halaka a kafirai to ya ƴaƴan da a tashi da gaba haka za a tashi Allah ce mai kyau wa idaha sihati ya fi qulubul mursal ilayhim da kuma bayyanan ingancin risalan cikin zukatan wanda aka turo musu fa yas'aluna ma yas'alu sai su aikata abin da su aikata min hawariq min harqil awaidi wajen harkul a'ida kiyaman bi ma'unatu tasihu risala da su yi wannan ne su nuna musu wani abu ya faru saboda tsayar da su gane menene karfin risalan kawai litauqifiha ala harqil adati ash-shahidi saboda ai waɗansu ba a sa su aljanna sai da ƙarfi wasu sai sun ga takobi tukuna suke cewa shahadu Allah ila illallah wasu kuma wannan ba zai sa su su yi ba a haka ne wasu linin wasu shidda da haka ake tafiyar da mutane wahadar harku huna wannan keta al'adan a nan kuwa almusammati islahil musulmina shine abin da ake faɗa a cikin islahin musulmai bil mu'jizati da mu'jizozi hatta idza faragu min isbatil mu'jizati har idan suka kare daga tabbatar da mu'jizan farakul har kala awaidi sun bar abubuwa na keta al'ada kenan malam ya kun dalika bi amrul ilahi fa yabdunahu to abin da bai kasance ban daga al'amarin ubangiji balle su bayyana shi ba su yi ba wa in lam yakun fi isbati risalati idan kuma ba wajen bangaren isar da annabta bane kaka baya Musa kaman karayan annabi Musa alaihi salatu wassalam guda uku waya kaulu anadari da asakal bahara ka bugi sandanka a kogi a gani wannan ba a kan wancan rikicin ba ne shi wani abu ne daban da idirin da sa aka alhajara fafajar nan isna ashara wannan kaga na biyu inna la yamurkum an tasbahu baqaratun to kaga shi ma wayannan guda uku su ba akan wancan bane akwai abin da ake nufi wa hadhihi baya wannan an amrul ilahi ubangiji ne ce wannan amma ba dan su bi shi ko su ko wani rikici ne akan annabta ba wa in lam takun fi izatil mu'jizati in bata kasa ko wa in lam takun ko bata kasance cikin tabbatar da mu'jiza ba haisu la tamkinu muhalifatahu amma bata yi a saba mata ba wa mal auliya su kuma waliye wanda suke bin bayan su an dauko shi da har kula awaidi ne saboda har kula awaidin yana zuwa ne daga kudura ne yake dawa irhasi yake dawa mu'jiza yake dawa isti'ana yake dawa istidraji yake dawa sihiri abu ɗaya ne yake yawo daga wannan gidan sunan shi kaza in ya dawo wannan gidan sunan shi kaza in ya amma irin abin ɗaya ne kudura ne farko kaga inna la yaburkum an tasbahu baqaratun kaga da me suka yi amfani harshen sa ne ce ku sami mutaccen ku dake shi da harshen sa din in kuka dake shi zai tashi da ransa kaga kudura ce mutacce ta da mutacce harshen sa mutacce ne yayi an riga an yanka an tasbahul baqarata ne ko da haka yanka me ake nema harshen to kaga an kashe ta to amma da yake kudura ce ilahiya sai aka ce a daki mutum kuma shi kuma zai tashi da rai mucacce ne kuma ana son a ji wani magana a kansa amma ya tashi mucacce da ki mucacce dan mucaccen ya tashi har kula aid ne abu ne wanda sabani yawa to da a hankali ya ce mai rai ne kamata ya yi amfani da marar rai sai ta da marar rai din ya zama mucacce ta da mucacce shi kuma ya zo da ransa to auliya'u mu'ujiza kanin kudura ne kanin kudura ne shi yana tafiya bai kai kudura ba kudura da rabul izzati ne mu'ujiza kuma annabawa ne da irhasi da mu'ujiza abu biyu yana faruwa wa annabawa ne idan annabi kafin a bashi annabta yana irhasi idan aka bashi annabta to abin da yayi irin na harqul adati sunansa mu'ujiza daga kansa kuma in kace karama to shi kuma karama ba wajen annabawa bane a an rage mar karfi domin mu'ujiza ya fi karama to karama zai koma kan waliyi ne eh amma irin aiki ɗaya za su yi da wancan sai dai bai kai wancan ƙarfi ba amma iri ɗaya ne sunan su irin aikin iri ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya kan jabalu abi jabalu uhudin dutsen ya yi rauni ya ce uskun ayyuhal jabal a lam tadri fawqaka nabiyyun wa shahidain baka san annabi ne akan ka da shahidai ba zamanin sayyidina umaru ya hau kan dutsen sai dutsen ya rawa sai da ke shi da sanda ya ce uskun alam a ajil faukaka sai na su kaga wancan sunan shi ma'ujiza wannan sunan shi karama irin wayannan dai suna nan da yawa to sun yi magana kan hulatta abinan wa mal'auliya fa ma ma dole harkil awaidi ba su karkata zuwa ga harkula awa'idi ba illa da ba a fihim saboda rauninsu ne wancan ko suna da kuwa su na ba suna da kuwa na tajalli waliye kuma ba su da ƙarfin annabawa ala ta hamul la'abayar hadaratul ilahiyya wa da mai idan an zubo musu abin to sai sun rarraba fa su kuma wancan za su iya shanye ruwan cat saboda yadda aka yi su da shi wajen karɓan tajalli na Ubangiji. Amma su waliye ba su da ƙarfin karɓan kowane tajalli na Ubangiji, azzatiya, asma'u, sifatu, fi'iliya, haliyan ba kowane ba ne. Wada maɗakacin lissu ubata tajalli ya ce ha, saboda ƙarfin tajallinta, famaru ila harƙil awa'idi. To saboda aka yi suka karkata idan wani abu ya faru to al'ada za su keta al'ada in wani abu ya faru za su keta al'ada tarwihan li arwahihim saboda hutar da zukatan su ne ba zakatul waridi daga konkona ko bugun waridin da yake zuwa musu wa iqai ala nufusin da wanzuwa a kawunan su bidawa mai tamattu ba da shay'in min shahawatiha da dawaman jin daɗi ta ba wani abu daga sha'awansa wa hum ma'zuruna su suna da uzuri su waliyai kenan fa inna allaha azza wa jalla domin ubangiji lan yamudduhum bi qatil anbiya bai ba su karfi irin na annabawa ba faliza saboda haka lam yatanazzal sulaiman li fi'li hadha al-harqi annabi sulaiman bai kalli ya zo yi aikin da asifu bin barha yayi ba wanda ji fa'alu asifu abinda asifu yayi subutan alama karri makani ya tabbata ne saboda matabbatan makaninsa allazi zakarna wanda muka faɗa baya saboda shi da kifi ne rarrauna ne amma annabi annabi Sulaiman ba zai haka ba fa in kulta idan kace idan kana hada maqamu idan wannan shine makaminsa wala yarda li nafsi bi hadal maziyati ta ba zai yadda makansa wannan maziyan ba likauniha mughayarat li maqami domin ta zama mughayara saboda makaminsa falima kidlali talabi zalika min hadirin saboda menene yake yake nuni yake kusantarwa ga neman wanda suke kusa da shi wal jawabu amsan shauci dani fi hadha anna maqamahu ala ma dhakarnahu maqaminsa akan abin da muka ambata walakin lamma kana min haqqu alayhi fi mulki lokacin da ubangiji ya kasance cikin mulkinsa an sahara lahu jami'an khalqihi ya yalwata wa annabi Suleiman dukkan halittarsa wannan mun karanta a cikin tafsir na shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana cewa annabi Suleiman saboda Allah ya sahara ya sahare masa alam a lokacin gabaki daya sai ce ubangiji yana son ubangiji ya bashi dama ya ciyar da alam dan godiya sai Allah ya ce masa ba zai iya ba sai ce to yana neman ubangiji ya ba shi dama ya yi musu walima Allah ce ya ba shi dama ya yi walima to da ya tashi yin walima tarsahi kamar dai a ce daga nan zuwa mai duguri farsahi farsahi ina jin na manci adadin farsahin amma a lokacin na buga shi ya kai kamar da ganin zuwa maiduguri bangaren abinci ne kawai kala-kala wanda aka zuba yaminan wasu mala aka zuba sai dabba ɗaya ta fito na ce daga nan zuwa maiduguri ya kai mil ya kai kilomita ɗari biyar ko da kai to kamar haka abinci ne annabi sulaiman ya sa tsakanin jinnu wal insu suka zo suka yi aka zo aka ajiye sai dabba ɗaya ta fito daga kogi da ta zo gaba ke ɗaya ta lamushi da ta shanye sai ta ta cewa annabi Suleiman a cikin abincin da Allah yake ba ta a rana an ba ta na safiya ke na saura na yamma fawaka alal ardi sajida ne ce ubangiji ba zan iya ba dabba ɗaya ce ta fito daga rafi ta share gabaki ɗaya ta ce a cikin abin da Allah yake bata wannan na safiya ke na saura na yamma shi kuma ya yi ne banya sai fawaka alal ardi sajidan ana nuna ma ka gane girman Allah da aikin da Allah yake yi yana ciki kama ka lahu fi haƙihi kamar yadda Allah ya faɗa cikin haƙƙin annabi ya amalu na lahuma ya sha'u ka gani ya amalu na yana aikata abin da ya so min maharidin wata masilin wajifani kal jawad wal qudur ila akhir aya wato a zamanin annabi Sulaiman sassakan gunki ko gina gunki ba a shari'ansa ba haramun ba tamasil duk wa'annan abubuwan gaba ɗaya ba haramun ba ne a zamaninsa saboda haka shi tauhidi ɗaya ne amma shari'a ba ɗaya ba ne na sha faɗa ban sani ba a cikin wannan karatun na taɓa faɗa amma karatun baya na yawan magana annabin bauchi shari'arsa da bambanci da annabin gombe in ka shiga gombe to hukuncin shari'arsu daban da na bauchi a zamanin annabawan suna nan da yawa. Eh, annabin Maiduguri hukuncin shari'arsa daban ba irin na Bauchi bane kuma, ba irin na Gombe bane. Annabi Muhammadu shine wanda ya gane alam gabaki daya. Saboda haka a cikin hakan sai aka sa kuma ikhtilaf ummati rahmatun ka gani shi ma an ka duba wani hukunci a wani garin in kai za maka wani hukunci a wani gurin kuma kyauta za maka shi yasa ikhtilafu ummati rahmatun to wannan saboda dukkan kujerun sai dawa karkashin manzala sai aka rage masa karfi kuma sai ya koma me kuka gani kaman shawara eh da yawa idan wani abu ya zamo akwai usulu akwai furu'u to usulun abin idan aka dube shi aka je wani garin sai ka ga far'i a jikin abin sai ga abin in ba yi shi ba za zauna lafiya sai ka ba da fatawan halal ne a gurin eh amma a nan kuma sai ka ce haramun ne saboda ya bi kaza amma a can kuma sai ka ce halal ne saboda shi da zaman lafiya in ka canza shi musulunci ma ba zai yi ba to wani abun ana aunawa in dai dan haramun ne misali a ce mutum zai bar musulunci sai a ce ya haramun din to ai in ka bar musuluncin ai bala'i ne gaba daya shi kuma haramun da ya fi baka ina lala ya gafira an yi shirka biyu can kuma ba ga show Ibrahim lokacin da ya yi kwanakiriya ai da ya zo wani gari yana neman ya musu magana aka ce ai mutanen garin ba za su zo wajen wa'azi ba sai an kira mai kiɗa sai ce a kira mai kiɗa ya zo ya fara ganga ya fara bugawa yana buga kiɗan shi Ibrahim yana zaune sai da jama'a suka fare suka tafi sai ce a dakatar da kiɗan sai aka ci gaba da wa'azin ya ce kuma na ga alaman karɓan abin da na faɗa musu to kaga irin wannan sannan idan ka duba al-islam kin Najeriya na Adam Ilori musulunci yanda ya je kasan yarbawa da yanayin hukuncinmu da hukuncin su in ka duba za gaba iri ɗi ba ne kuma a cikin addinin suke ko da da wasa to akwai addini a ciki saboda lokacin da suke kasan can abin da yake faruwa waƙiyya da ta faru musu sai ya zamo idan mutum saboda kiristiyanci ya riga ya shiga musu da nisa kafin musulunci ya zo musu to da musuluncin ya zo sai suka ce to in da su wani abu su dunga nuna wani abu na nishadi idan ba su nuna wani abu na nishadi ba to abin ba zai yiwu ba to me za su nuna idan idan abin idan abin da su nuna na nishadi yawa yayi idan abin da su nuna na nishadi to abin da yake faruwa abu guda ɗaya ne sai a ce to in wani zai je aikin haji a tafi da ganga a raka shi in zai dawo aka ce ga suna a ɗauko ganga a buga a je a ɗauko shi a dawo da shi wannan gangan sai kiristocin wanda suke wayan suka ce to ashe addinin shi ma ba takura akwai nishadi wannan dalilin shi ga musuluncin yarbawa da yawa kenan to kaga kuwa a buga ganga dan a shiga musulunci ya fi a ƙi bugawa a bar shiga duk wani abu na nishadi to abin da ake son musulunci ya duba kenan ya ga wani gurin ga yanda suka yi suka yi aikin su ba kwace za ka yi condemning din su saboda wannan kai kuma me za ka musu wanda ya fi la ilaha illallah da suka faɗa ko da suna wasa a ciki haka abubuwan suke gudana to shi yasa ake son mutum ya budu in a waje ɗaya yake cat to ba zai gane komi ba eh yanzu ka fita ka tafi duniya in ka ga wani musulmi sai kai tsammani ba musulmi ba ne in dai da riga ne kamar yadda ake gane musulmi da riga a Najeriya to da ka je wani gurin to babban walima za ka ce masa arni saboda ba su ba abun ba haka bane su a gurin su to sai ka zauna kuma ya kai abin da kake gani Mahmudi ne su kuma a gurin su kuma abin kunya ne to haka abubuwan suke gudana to shine fasiru bil ardi fanziru ku yawo bayan ƙasa saboda ku san abubuwa amma ma dama mutum yana zaune waje daya ba zai iya sanin abubuwa ba ba zai iya ba Allah ya kiyaye na'am wa kana asifu min jumlati ma huwa musakharun ta ta hukumihi ai asifu yana karkashin wanda aka sa harashi an kyautata yana karkashin annabi Sulaiman kad kana tahammuluhu wa jayshuhu daukansa da yakinsa wata ƙazubu mai sarci shaharin guduwan wa misalan harawahan da yadda yake tafiya guduwan wa rawahan a cikin iri ɗaya فلما كان تفسير له بمنزلة يديه ورجليه sai zamo tafsirin da aka yi masa kaman magana kaman ma'anan kawai hannu ne da kafa fi hadal halik a cikin wannan halittar walam yarda tanazzul an maqamihi bai yarda ya koma baya ba daga mukamin sa sahara fi dalika sahara wanda aka yi aka aka masa tafsiri cikin wannan duk abin da aka masa nan ai abin da annabi Sulaiman yayi ai kaga shi yana tafiya ne guduwa shaharun warawawa shaharun to amma ya canza daga kan abin da yake kai in annabi Sulaiman ya dawo baya kyautan da aka mar kaman bai kaman kyautan ta ta mar kaɗan kenan tunda asin ma karkashin sa yake mano musaharan ta ta hukumi ne ya allahu ma yuridu kuma yana aikata abin da ya so da shi wa hazi min minnatil haqqi alayhi kyautan Allah ne da yawa annabi Sulaiman da shi wa garwa qala hu dalika wannan ya faru ne bi izinin ilahi da izinin ubangiji laysa min gardi faqat ba wai dan nufin sa bane wa qalbuhu sabitun ala maqamihi amma zuciyarsa ai kajiya ce na gane ubangiji yayi haka a a ashkuru am akafur kaga me yake kenan ya mana wa huwa shakirun ala ni'imahu niman da Allah ya masa bai kauce daga kan wannan ba wassalam amsa ni shaujani amsa kenan wasaltu radiyallahu ta'ala anhu na tambayi shau tijani an ma'ana ƙaulu ta'ala faɗin Allah inna aradnal amanata ala samawati wal ardi inna aradnal amanata an bijirantar mana da amana ala sam Allah ya bijirantar da amana wa sammai da kasai wannan amana da Allah ya bayar fa bayna an yahmalaha wa asfaqa da na fa hamalaha al-insan innahu kana zaluman bi nafsihi jahulan bima hamila eh an ba da amana sama taƙi ƙasa taƙi dan adam yace a baki sai Allah yace kaban me yasa yace a baki yace innahu kana zaluman zalimun li nafsihi jahulan bai san abin da zai dauka bane da aka ba shi kuma sai ga abin ya zo masa turka-turka to amma da wannan kuma yake zai ciko ne ya yayi eh ai kaga wasu suna kaiwa ai eh wasu suna kaiwa daga ciki to amma babu abin da wato amanan da Allah ya dora wa dan adam ya fi nauyin kasa kuma gashi a cikin kasan yake haka ne amanan da Allah ya dora wa dan adam ya ci nauyin ya ci nauyin sama da ƙasa amma kuma shi kuma ɗan adam ɗin da ya ɗauki amanan akan ƙasan yake fa ajaba radiyallahu anhu bima nasahu sai shauja ne amsa qala yace al amanatu hiya qiyadu huquqil martabati al haqqi menene amana shine yace tsayuwa da haƙoƙi na martaban ubangiji fi kulliyati ma'aniha cikin dukkan ma'aninta halikatun na halitta wa ilahiyatun da na kuma kasancewa ilahu falan tudiku hamlu hadhihi al-amanatu samawati wal ardu san mai da kalsai ba su ya daukan wannan amanan ba ba ashfaqana minha sai suka tsoro suka suka ji wa kansu tausayi wa amala li insanu sai mutum ya ɗauka wa da insanul kamili to waye insanun in insanul kamili wa rasulullahi allazi ya hafaza Allah bihi nizamul wujudi ka gani shine wanda da shi Allah yake kiyaye nizamun kaunu wanda ya ɗauki wannan amana sai na rasulullahi allazi ya hafaza Allah bihi nizamul wujudi da shi Allah yake kiyaye nizamul kauni gabaki daya wabihi yarhamu jami'il wujudi da shine kuma Allah yake rahama wa dukkan wujudu manzon Allah kenan wabihi qiyamu jami'il wujudi shine dan shi komi yake kaga iyaye mu ko duniya da lahira an yi ne dan annabi kenan wabihi qiyamu jami'il wujudi walau zala an wujudi tarfata ainin da manzon Allah zai in aka bai kira manzon Allah ba amma shi ake nufi anan yawa walau zala da zai gushe an wujudi daga kaunu tarfatu aini kaman kibtawan ido wahidatan so daya la sara alwujudu kulluha adaman da kaunu gaba ɗaya za ta zama adamun rasashiya ce fi asarai min tarfata ainin mafi sauri daga kibtawan ido wa ma birun an bil lisanil amati shine in aka dawo maka sai a ce maka waye na ibo rasulullahi sai a ce maka kudugu waye na ibo an rasulullahi sai a ce maka kudugu kudubi shi yasa in aka ce ma mutum kudubi to ya alam alam da suke karkashin mulkinsa yana tasarrufi a alam tsakanin goma sha shida ne alam eh duniya ɗaya duniya da lahira ɗaya kenan eh ɗaya ne ɗaya sha shida sha shida ko me ake yi yana tafiya a cikin iliminsa ne kudu wa gausul jami shi ake kira kudubul akadari gausul jami saboda da zaran mutum ya kai nan shine ayi ayin na yawan faɗa na wannan wannan waliyin nan addabagi yana cewa kana ganin akwai wata ɗera akwai wani kuliya da zai ci ɗera a duniya ban sani ba kaga sai kalle shi gashi na daki a takure to duniyan gaba ki dai alomomin gaba ɗaya kamar a tafin hannun su ba kama ba komi suna gani duk abin da Allah yake yi saboda ai ai hannayenka cike yake da ulumu amma kai makaho ne ba ka gani yanzu ka zo ka samu mai ilimin bas ilimin akfaf ilimi ne mai zaman kansa hannunka kawai yadda za ka yi ka mutu ya sani arzikinka ya sani yawan matanka ya sani yayan da za ka haifa ya sani hannunka kawai zai kalla kai kuma ga kanan kana kallo wata ramu yan zuru na ilaika wa mulayin zuru eh ga kanan dudun ka gwada ido amma ba abin da kake gani har gobe jibin gata a bai shi suna yi mutanen sudan ma suna da shi da yawa eh suna da shi da yawa akwai ina da littattafan su akan wannan to irin wayan nan misali to su su faye su wanda suka kai wajen Allah ai su nuwabullahi ne hulafa'ullahi ne hulafa'u rasulullahi hilfa din nan in aka kai shi aka zauna a kai to kowane abu shine za ka ga ƙarfin wani yake da ƙarfi ko a ina za ka ji ka ce ya shehu ibrahim ya shehu tijjani misali ya gausul azam allah wanda ya san lahajan ya san abin da kake magana kuma ya san me kake magana a kai wanda bai sani ba shi dama takurare ne na arwahu arrafin bokanci shi wani aizulmani shi wani ya fi anuwa kowane irin abu yana zuwa hawa biyu a yi ɗazin na yi magana a kan ƙudura ƙudurar nan ita take zama mu'ujiza mu'ujiza ake samun irhashi daga mu'ujiza ake samun karama to wayan nan abubuwa guda uku ba abin da ya kai su ƙarfi nuraniya ne to annan suna sauka akwai kudura irhasi mu'jiza karama isti'ana istidiraji sihiri bakwai to kaga sihiri ai an ne zai fito ya yi tsafin sai tsafin sai tsafin sai wani abu ya faru ya nuna muku wani abin abin ya faru zulmani ne amma kuma yana yi sai ya samu wanda yake da ƙarfi shi kuma a karama ya yi ya shafe misali na karanta wani project na alfa jami'u a abu zaria a 1990 akwai wani mutum a cikin ilorin matsafin gaske ne in ya fito yi abin da zai a kasuwa yake sai sama ta ɗauki hadari sai alfa jami'u sai ya zo idan ya yi abin da ya yi in sama ta ɗauki hadari shi kuma ya ɗaga hannu sai hadarin ya motsi ya dawo babu sai mai shi wannan mai sihirin ya sake yi sai ya sake yi jami'u ya ɗauki wannan na karanta shi a abu zare a cikin project da aka yi ne a kan shi wanda na gan shi a abu na karanta ya sake yi ya sake yi na uku da ya yi na uku sai jami'u ya ɗauke ya ce in ka sake zan kashe ka in ka mutu wanda ya yi bakin ciki da mutuwanka hawa saba'in kowa sai ya mutu da wannan ya karya mai tsafin a ilorin a kasuwan ilorin aka yi wannan kuma haddad din da shekaran yana rubuce kaga karama sihiri karfin sihirinsa da karfin karamin kaga karamin ya haye kansa wanda bai hau kansa ba ba zai iya da shi ba to haka akwai irin wayannan yawa wannan zulmani wannan nurani ta yi ko bugawa da ake tsakanin turawa da malamanmu ayin ka lura ko da su yi wani abu suna sauraron wani wali ne a gurin in kaga sun faɗan masa sun fi ƙarfin shi sun san sun tsallake ƙarfin karamansa ko an jefa masa an dabai da shi an san suna da research in in ya taɓa ɓangare kaza zai yi rauni ko yana da rauni ta ɓangare kaza to su kuma su shiga ya su kama shi haka abubuwan suke haka abubuwan suke saboda suna iya rainon mutum a daji don ya tashi da irin abin da suke so a tura masa zulmanin ya je abin da yake bukata suna da shi da yawa ai mu ne ba mu train din mutanen mu haka mu ne idan dama daman da muke bin bayan Allah haka shine har gobe sun fi tsoron mu akan sauran sun fi tsoron mu saboda sun san akwai abubuwan mu in muka yana yana yiwa da za su zo arewa shi Usman dan fode cewa ya kasu zo ba lokacin su bane amma lokaci kaza in sun zo yayi ai dalilin da suka tsaya a kasan Yarbawa kenan ba su shigo arewa ba sun sani in suka shigo da su amma lokacin da suka shigo yace lokacin sun ya sun fi musulman mun adalci kuma su suka suka ta yanka sarakuna to akwai wani sarki nan idris idris na mance idris kai idris wani abu kasan turan sun zo suna hawan kansa sarakunan ne suke goyon su to akwai wani sarki da aka zo nan ya ce Allah ya kiyaye haushi ranar sal to ƙarshen ta kuwa ai an sha wahala ƙarshen ta an sha wahala ya an sha wahala kusan hakan aka faɗi sunan ne ya abu nan marhaba da so تأخرت المجيء أنا ما أتيت دكتورة السلام الله عليكم كيف وصلت الحمد لله بخير وكيف الظروفات الحمد لله وكيف ما تركتم والله بخير الحمد لله وتجاولات والله كثرة الحمد الموالد لله. والله صحيح ما شاء زادنا الله الله المحبة آمين يا رب آمين يا مرحبا رب.
بكم، آمين مرحبا وإياكم، بكم، وإياكم، مرحبا بكم.
وإياكم الحمد لله ما شاء الله.
الحمد الحمد لله لله وكيف أتيتم الخدمة والله كنا ما زلنا على على نأتيكم الحمد بأذن لله الله سبحانه وتعالى ما شاء الله الحمد لله مررنا بدار الأيتام نعم نعم ولم أخرج نعم.
إذا آه، إذا انتهينا بالدراسة نعم ثم ن- نذهب إلى هناك نعم هكذا قيل لنا هكذا فنحن على الطريق أ- نعم.
أ- تواصل بيت الأرض نعم نعم.
الحمد لله فقلنا نعم.
نمر نسلم عليكم.
هكذا نرى وجهكم الحمد لله ونزوركم الحمد الحمد لله لله زرنا المكان آمين ودعوت لنا إن شاء الله الحمد لله الحمد لله نرجو من دعوتكم بأن يسامحنا وأن يرفع لنا هذه البلية بجاه رسول الله بجاه من أتى إلينا آمين.
الأحباب قراء علماء أسكياء آه، إذا أتيتم إلى بلدنا نعرف بأن الله سبحانه وتعالى يستجيب لنا الدعوة آمين.
فلذلك لا نتكسر على ذلك نطلب منكم الدعاء صحيح، صحيح.
والله الحمد لله الحمد لله ودائما أنتم في قلوبنا الحمد لله نعم.
الحمد لله.
أن هذه الخدمة نعم خدمة جليلة نعم خدمة للإنسانية جمعاء هكذا الله وكلكم نعم على هذا نعم ندعو الله سبحانه وتعالى أن ي- يكون عونا لكم آمين ويكون سندا لكم آمين على هذه الخدمة آمين الجليلة آمين آمين
ولا نترك أيدينا رافعا إلى السماء آمين آمين ندعوه دائما نعم أن يأتي بالفتوحات آمين آمين آمين آمين يأتي بالمدد آمين مدد آمين ظاهرا آمين وباطنا آمين آمين بهمة مولانا شيخ الإسلام أرد الله تعالى عنه ولا تكون همتكم قاصرة آمين آمين في هذا البلد بجاه رسول بل الله أم نيجيريا آمين بل العالم أجمع آمين فهذه خدمة جليلة نعم ونحن لا نملك آه، المادة الله وإنما أكبر نملك الدعاء و- وهي مادتنا نعم وهي ونتمنى حرفتنا إيه.
ونتمنى إن شاء الله نعم أن نجد مالا حتى ن- تكون مساهمتنا إذا آمين آمين آمين تأتي مساهمتنا تكون موجودة في هذا المكان آمين ولكن آمين دائما ندعو الله سبحانه وتعالى وصل آه، وصل وصل الدعاء وصل المساهمة نعم ونحن معكم قلبا وقالبا نعرف بأن ما ظهر في أيدينا وهذا آه، اختيار اختيار من الله لم أكن أتفضل عن أحد الله عرفت بأن الله يحب أن يرفع درجة الإنسان فلذلك يظهر شيئا في يده صحيح. صحيح و- والناس قلوبهم مشوفون مم.
إلى طلب هذه الفئل الحيريات نعم صحيح وفي في كل مدرسة هناك ركيب الفصل صحيح.
كأنني ركيب على الله فعل العمل الله أنظر العمل كيف يكون حسنا أو يكون أدنى المرتبة ثم أصلحه وهذا هو إظهاري الذي ظهرني الله على ذلك أما العمل كلنا في يد شيخنا أحمد التجاري إيه، و- ونحن عامليه ونحن عاملي معه شيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه ولذلك إن شاء الله نت- نفتخر ونرجو من الله أن نكون من طلابهم وأن يكون فعلنا فعلهم آمين قلبا وقالبا وأن يتقبله آمين آمين بجاه رسول الله كما ر- كما عرفت بأن مدارسكم ينمو كثيرا في هناك نعم صحيح وأنتم تعملون هناك ونحن قد
صحيح هكذا
هكذا الأمر يجري.
هكذا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله نعم على كل حال لكن حتى السنة الماضية عندما رجعت نعم خصصت للإخوة نعم هذا هذا الذي شاهدته الله من أكبر خدمتكم الله أكبر ونحن أيضا ندعو الله كما قلت لك أن تكون مساهمتنا في هذا فعالة م- م- م- نعم لكن دائما إن شاء الله م.
ندعو الله سبحانه وتعالى لكم نعم الحمد لله مساعدكم آمين أن آمين يكون سندا لكم آمين آمين آه، بجاه مولانا شيخ الإسلام آمين آمين وكما يقول م.
هارون مريد الباري م. م. وأبرز الجيل الجديد رسالة نعم هكذا ورضوان الله نعم.
أكبر م.
نعم فإذا رضي الله م.
وكل يكون ميسر كما قال م.
آه، إمام علي نعم.
كل ميسر لما خلق قلت له الله فشيء يكون صعبا لهذا ويكون سهلا سهلا لهذا نعم.
م.
هكذا هكذا الأمر أدعو الله سبحانه وتعالى آمين أن يكون الأمور سهلا آمين آمين آمين لنا شيخ الإسلام.
آمين نعم.
فجزاكم إن شاء الله الله.
خيرا آه وما رأيتم أهل المدرسة وأن لن شيء من الشيخ هارون عبد الرشيد عن السيدة مريم yar shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a hannunta ya haddace alqur'ani a hannunta ma ya tashi tun yana yaro ita kuma min adatiha bata taba sauka a gari ta yi sallah ba ba za ta fita a gidan ba sai ta yi saukan alqur'ani ita ta haddace alƙur'ani tana da shekara biyar a cikin ashe ibrahim ita ce wanda ta haddace alƙur'ani tana da shekara biyar fa wallahi ma fi qalbi hazzun li gairiha da gairi wa gair rasulullah laysa li ta'lama yana tana yana magana walau ummi kulsumin walau kana maryam to ita maryam to a hannunta ya zauna a hannunta ya haddace alƙur'ani a hannunta ya dukkan har tashinsu komi zamansa a dakar a hannunta ne ya san suna da yawa a cikin ayan shomal haruna abdurrashid to kowa da irin kyautar da Allah ya masa shomal haruna abdurrashid yana daga cikin wanda na taɓa gaya muku akwai abiyacin da na yi wannan wanda rubuce-rubuce na akan shi bayan musaddidu da aka yi bala'i bala'i shi ya kira ne ya karɓi littafin ya sa a ƙona daga baya ya kira ne sai ya ce a duniya ya yarda in gaya wa mutane biyu kacal abin da Allah ya nuna mun akan shi ya ce shehu aminu bauchi sai shehu malam haruna abdulrashid amma ko su malam tanimu bai yarda in faɗa musu ba ya ce wannan biyu ya ce abin da ya sa na gaya maka sun riga ka ganin abin da kake faɗa a kai nan. Ya ce sun riga ka. Wannan littafin da na yi da rikici rikici abin da shi ya gaya mutu akan wani To soyayya da ke tsakaninsu da abubuwan da ke tsakaninsu Allah shi ya sani. Kuma ai ta jikinsa ne aka samu su Nashiriya da Fadalu. da Mansur ai Shehu Malam Haruna Abdurrashid lokacin shi je aikin ido a Kano to ita tana karkashin Shehu Malam Haruna Abdurrashid ne ta je da shi ta je da shi sai ta ce tana roƙo shi ya mata addu'a ta samu miji to an gama aikin ido yana dawa nan ranar maulidi a gidan radiyo sai shehi ya ji labarin cewa an ɗaura mata aure da shi eh shi ne shi ya yi addu'a lokacin ma ba idon baya gani eh to shi ne aka haifi fadalu nasiriya mansuru wannan nasiriya ta da alkurani ba ta da mama eh ba ta da mama ta da alkurani ta duk aikin walidin saboda haka mu ba abin da za mu ce muna tafiya akan gwadabi ne ko da ba mu fata shabbahu illan takunu mislahum to balle kuma alhamdulillah sun riga sun bayan ya fita daga wannan gida kuma ya je wani gida can aka aka dawwane shi aka haɗa mar kayan aiki yanzu a nan kasan katsina yake da zama da komi da komi da makarantu da masallatai shi kuma gun da aka sashi aiki kenan a dama haka aikin shugura ne yake a zauna babu ilimin shi ne tashin hankali amma inda shi to za sa ka a ma'aikata ma'aikatan da al'umma za su amfana duniya da lahira ta amfana da mutum don muna godiya Allah ya ƙara mana imani ya zai mana addu'a saboda shi zai koma insha Allah
karanta fatiha da salatul fatihi amin مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج هذه إلى صراطك دار المسلمين صلاة تفتح لنا بها أبواب رضا وتغلق لنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير آمين من يعتصم بك يا خير الورى شرفا فالله حافظه من كل مستقيم آمين ومن تكن برسول الله نصرته بالتقوى والعسر فيها جامعة تجد آمين.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين فاتح فاتح saboda rashin lokacin ma da na ɗan ɗauka kalma ɗaya ko biyu نعم duk da dai a cikin kogi ake أكرم Eh, kuma mutum da ya zo kogi shi ma limewa yake yi. an karamin dam sai in sun zo kogi kawai suke zubowa Eh, amma dai ah, wannan tafiya ta shi malam harisu tafiya ce ta ban sha'awa kuma abin da shi ibrahim yake da muradi kenan yana faɗi a cikin cewa cikin sufi Ibrahim akwai ayar da take cewa alal aqil an yakuna arifan bi zamanihi mai hankali ya kamata ya san zamanin shi ne yake wannan duk shine tafiya da zamani ina san amma duk darasu suka ana turo mu yana turo mu kuma muna amfanuwa kwarai da gaske kada ya ishi wa'annan ayyuka da ake yi to ya isa ai koyi da shi ba da na zo na je ina ba wa jama'a labari cikin irin waɗannan kuma Allah ya sanya ni kana ina gina zawiya ta ta musamman ganin wannan din bara muka tsara din ma bayan mun zo nan bara mun kuma abubuwa da yawa sun faru Allah an buɗe abubuwa da yawa kuma nan dai akai alhamdulillah alhamdulillah duka himma ce ita kofar abu da take na'am kamar da shi Ibrahim yake cewa abu mai kalmari aka samu yadda Allah ya sauki yake komai sauki yake idan dai kan mai ne ke a a ba ne ke ba ai
hanya malin makarantar ko da ba a gama ba to muna ji Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara karfafawa Allah ya kara taimako alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma dama ce ilimi bai abin ba a cewa ya wuce mutum da shekarun da yake da shi yana neman ilimi Allah ya sami nan mahadi ilan lahadi kuma kofar duka a buɗe ta ce hagewa ce dai kawai dagewa ce Allah ya taimaka amin amin doktora mun gode ba kuma da ila
mun gode haka muka Allah amin amin jazakumullahu khairan amin amin amin amin
آمين آمين آمين كسر الله الخير الحمد لله آمين آمين آمين أي مسح
قدر الله آمين آمين أتاك بس الله يا الله آمين الله يجعل بركة نقول شيء لكم Alhamdulillah. A good. Now, ولو زال عن الوجود طرفة عين واحدا لصار وجود كلها عدم في أثر عين طرفة عين. كو؟ وهما برعنا بلسان الآمة قطب الأقطار كوس الجامعي ومعنى قوله إنه كان ظلوما جهولا معناه يعني ظلوما بتعديه حدود البشرية يا شجاع شكين حدو دينا دن أدم وحدود الحالية تحدينا حالتا وخروج إلى قيام ya fita zuwa ga tsayuwa bi hukukin martabatul haƙƙi hukuki haƙƙi ne na martaba na ilahiya la aina min haisu la aina ta gurin da babu aina wala kaifa wala suratan wala haddan fa inna hadha wannan la qudratu li ahadin illa lillahi wahdahu babu wanda yake da iko ga yin haka sai dai Allah shi kadai fa haza ma'ana ma'ana zulmi shine innahu kana zaluman kenan yawa likauni ta hada martabatul bashariya ya taka martaba ta mutuntaka min halqiyatin daga cikin halitta ko wala qadaru ba zai iya ba li'anna al-amr alladhi tahadda ilayhi domin abin da ya shiga la gayata lahu ba shi da isa matuƙa wala nihayatin kuma ba shi da ƙarshe likaunin ihadatu mustahilatin tihi domin a kewaye Allah ya koru da Allah ba zai yiwu ba qala subhanahu wata'ala ubangiji ya ce wala yuhituna bihi ilma ilmi ba iya kewaye shi baya yiwa fa hada ma'anar jahalu to tanan ne mutum ya gane shi jahili ne a cikin matsayinsa wa zulmul ladina saba ilayhi huwa zaluncin da ya nasabta wa kansa ala maratibis ifa'il haqqi li abdihi akan martaba ne na zatin ubangiji ga bawansa wal jahlul ladhi ilayhi huwa jahilcin da yake kan shine nafayul ihadati bi kunhi jalalihi shine kore kewayewa a ce da ka iya sanin komi na Allah ba zai yi ba wa zalika gayatul ma'rifati billah wannan shine kuma isa matuka gurin da aka kai والأجز أن درك الإدراك كنا إدراكه فإن معرفته بالله دون معرفة الله من وراء خطوط الدوائر ينا دجبايا خطوط na da'irori kullaha baki ɗayanta shine da'iratu siddiqiyya kenan wai anna kullu ma'rifatin lisiddiqina dukkan wani ma'arifa na saddiqai falha da'iratun tana da wata da'ira tun dabaqu alaiha wanda ake rufe ta da shi watilka da'iratu wannan da'irar hiya haddaha ita ce iyakanta wa gayatuha ita ce isamutukanta la yatahabaha ba a keweta wal insanul kamil shi insanul kamil ta hada jami'ar dawa'ir yana tsallake wayannan da'irorin gaba ki daya wa salamin ma'rifati billahi yana saduwa da ma'arifa ga Allah ila haisu la ihadatun bikuni ta gurin da babu kewayewa da dukka jalaluhu jalalarsa wala haddan ko haddinsa wala kaifa ko ta yaya yake wala aina ko a ina yake wala rasmun ko rubutunsa ya yake wala da'iyar ko ya yake wai ko huwa ya julu fi hadal bahari amma yana yawo cikin wannan kogin allazi la hadda lahu wanda ba shi da iyakan nan walau anna jami'al mawjudat da dukkan kasantattu amma dat min hadal bahari duk da a musu madadi daga wannan kogin miskala habbatin wato miskala habbatin ne bayan kaman miskali kaman misalin kwaya la tahdimul wujudi bi asri hada ta kona kaunu gaba ɗayanta a wannan kogin wasara mahadul adani za ta zamo tsantsan babu fi akalla min karfata aini mafi karanci daga wato hijabi ne fa ake nufi idan ka tsallake wannan gurin ka tsallake wannan gurin shine da'iratul ihaba din da dawa'irun da ake faɗa daga wannan sai wancan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan to akwai bayan da'iratul siddiqiyya to akwai wata da'ira kuma wanda shi qurbul aqdabi yake shiga cikin nan gurin in ya shiga ya shiga wannan baharin wannan baharin babu shi a wannan da'irar na baya domin suna shan madadi daga wajen shi ne domin shi iya kutsawa cikin wannan baharin to idan da zai akalla kalilan min misqalil habbati da zai watso wa'annan to gaba da lazabba duk za su kone saboda tajallin da ke gurin shi tajallin nan kadarta shi wuta ne dama bala'i ne shi tajalli ba wai in ka ji ana maganar tajalli ba jamali ba to bala'i ne zaka gamu da shi a gurin eh tajalliyat in farin ciki ne in ya zo maka zaka ji zaka mutu ne saboda la tadiqu hamlahu ai akwai farin cikin da ba an sassauta ka ba sai ka mutu ba farin ciki yana kashe mutum ba bakin ciki ba yana kashe mutum ba dukkan su tajalli ne tajallin jalala da tajallin jamala eh wani abun aka zo aka samu ka farin ciki in ka tafi ka tafi kenan wuf sai can za ka iya ɗauka wannan duniyan ba ai ba ruhin ne ba zai ɗauku ba saboda bai samu tausi'in da za a ajiye shi a ciki ba balle ya fitar a hankali to haka in kuma jalalan ce ta zo ita ma in ta zo maka ba za ka iya ɗauke ta ba to haka ne to tajalliyat ne daban-daban to dawa'iru ne wannan da'irar daban da wancan da'irar in ka tsallake wannan sai ka numfasa ka huta tukuna kafin ka sake yin damara shi kuma da yaya ake ake shiga wancan sai a ce sai ka ƙara istighfari ka ƙara salati wa annabi ka ƙara la ilaha illallah ka ƙara tsoron Allah ka ƙara nisancin cin haramun ka ƙara nisancin ganin abin da bai halatta ba ka yi kaza to shi da ka huda in ba haka ba sai dai ka tsaya nan ka mutu a wannan kujeran sai dai ka mutu a nan to in kai ƙara wannan shi ake kira azama to daga nan ne ake samun himma to daga nan ne shi kuma sai ka zo ne ka kutsa wannan wani lokacin in ka daka sai a dawo da kai sai ka sake sabon shiri tukuna ka sake zuwa don ka zo kuma sai a bude maka kofa an ka wuce to na bayan ka ka wuce shi kenan to a nan ana auna mutane wani lokaci da bala'i in ka zo kun zo ku biyu za ku shiga to sai a jefa wannan ɗansa ya mutu ko ya rashin lafiya ko kudinsa ya kare ko wani abu ko a dora masa rashin lafiya sai a ji me zai ci daga ka fara kawo kuka ka kai karan Allah wajen wani to ka damu baya kenan wannan sai ya wuce shi kenan dan a lokacin kawai ana jiran kalma ne daya ake son a waye zai yarda waye zai ja shi kenan waye zai yarda waye zai ja waye zai gane inna lillahi wa inna ilaihi raji'una waye zai yarda haka haka kamu shikenan kalma ɗaya ne sai wannan ya ja baya wannan kuma ya ci jaraba kenan sai ce ya wuce wannan kuma sai ka sake sabon aiki ko ka tsaya a nan ka mutu haka abubuwan suke wallahu alam Allah aksar min zalika jarabawa suna da yawa duk babu tajalliyat ne na'am min haibatul jalali wa sara mahabbul ali fi aqall min darma ni an ayn al itiraki min haibatul jalal falaysa yadiqul qiyam bi fi hadhihi al martabati ba wanda yake da iko tsayawa a wannan martaba wai da jami'at tajalliyatiha a bashi dukkan tajalliyat hakkinta illa al fardul jami'i sai fardul jami'i al mu'abbar an bil lisan al ama wanda ake faɗa maka a bayan nan wanda ake ce masa kudubul a kadari shine kawai zai iya wucewa ya zo wannan gurin ya tsaya cak walau ita ma ibadatu jami'il alamin da da hada ibadan alam gabaki daya ma adal mala'ikati banda mala'iku wan nabiyyin da annabawa wal mursalin da mursalai wal sahabatu da sahabbai kun gani ko wa jumi'at tilka ibada aka tara dukkan ibadan kullaha min man sha'il awalimi daga farkon alam ila nafi fi suri zuwa huduwan tashin kiyama ma adalat min ibadati qudubul aqdai ba za su yi daidai da ibadan qudubul aqdai ba ba zai yi daidai da shi ba kaga ma adal mala'ikatu wan nabiyina wal mursalina was sahaba saboda sun shiga wani kokos wanda su suka yi wani aikin da ba wanda yi saboda duk maganansa ba za ka samu ya yi karo da annabi ba balle ya karo da sahabi ba zai yi ba saboda ya sani jahili shine in ya buga nan sai ka gan shi yana tangaririya nan ya yi karo da annabin ma nan ya yi karo da saboda bai kai ba aka ce ya kai kun fahimci wannan Allah ce mai kyau a fi hajjal martabaci a wannan mata miqdaru darfatu ayni min umrihi kaman tsaftawan ido na ga rayuwarsa intaha min imla'ihi alaina wannan karshen magana da shauki ne ya faɗa mana kenan kaga kenan abnan fa in ka duba yana ma magana ne akan inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi فأبينا أن يحملها فأشفقنا منها وأعملها الإنسان تو إنسان الكامل تو إنسان الكامل أسلي ورسول الله تو إنسان الكامل الذي بيوشي شيني قلوب الأقطاب نائبه to sirrin yana nashiwa ne shine yake maka bayani wannan in ya tara wannan to yaya annabin kuma abin da ya kamata ka gane kenan duk lokacin da ya faɗa maka darajar wani daga cikin masu daraja to ya annabi yawa to alhamdulillah za mu tsaya yamhullahu ma yasha wa yasbit wa indahu umul kitab gobe insha Allah Allah ka taimake mu ya ba mu ilimi albarka ya ƙara mana san manzo Allah ya ƙara mana nasara cikin dukkan lamarin mu Allah ya sa mu daga cikin bayan su salihai اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مدار الذين صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد من أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله الفاتحة